أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan masallaci da Abu Huraira radiyallahu anhu wanda ke birnin Sokoto yau Juma'a biyu ga watan Ramadan shekara ta 1436 wanda ya dace da shakara ga watan June na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya mun taru a mafificin wuri a duniya shine masallaci a mafificin wata a shekara shine ramadan a mafificin rana a sati ita ce juma'a a mafificin lokaci shine bayan lasa don haka muna cikin rahamar Allah daga farko wannan karatu insha Allah zuwa ƙarshen sa kuma muna cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada bishara cewa mutane ba za su haɗu cikin ɗaki daga cikin ɗakunan Allah gida daga cikin gidajen Allah suna kiran Allah suna karanta maganarsa suna neman fahimtar ta ba face sai mala'iku sun kewaye su sai Allah ya saukar da natsuwa a cikin su sai Allah ya ambace su cikin wanda ke tare da shi don haka muna godiya ga Allah akan wannan ni'ima muna roƙon Allah ya sa karatun da muke zama hujja gare mu kare zama hujja a kanmu tare da duk wannan fifiko na fifikon lokaci da wuri da rana da wata kuma muna cikin mafificiyar kissa ita ce ahsanul qasas wadda Allah tabaraka ta'ala yake nahnu naqussu alayka ahsanul qasas saboda ka dadi bisa dadi rage dadi goma ko to jiya mun karanta aya uku na farkon suratu yusuf yau kuma insha Allah za mu dora zuwa inda Allah ya ba mu shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال يوسف لأبيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك, وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم إذ قال يوسف لأبيه من ذا الله كأنبتا ما تتنبيرك mun faɗa jiya cewa tambayar annabi akai ana ta kusu alaina za Allah mun ji farale mun ji wajibi mun ji musabi mun ji umarni mun ji shi ba a dan ba mu labara dan muna kissa mana sai lace iz qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين فيو عبارة لا وارد إلى قال يوسف أنبت لوكة عند يوسف yana saurayi yana yaro karami kai matashi dan shekaru ba su wuce bakwai ko suka kai ba lokacin da yake babansa ya abati inni ra'aitu ahada ashara kawkaban baba nayi mafarki naga tauraro goma sha ɗaya wa shamsa wal qamar da rana da wata ra'aituhu na gansu li sajidi suna masu sujuda a gare ni baba ka fassara wannan mafarki yaro karami yayi mafarki ya ga babansa amma baban babban malami ne dan babban malami ne jikan babban malami ne uban babban malami ne kai wuce nan yanzu ga lafi duk annabawa ne yasa da aka ce manzon Allah man akramun nas wahi kowa daraja sai ce akahu wanda bai fi tsoron Allah suka ce laisa an haza nas'alu ba wannan kuke tambaya ba manzon Allah sai ce to fa yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibnu nabiyillah ibnu khalilillah in kuna magana a karamul khalq wanda yake kowa asuli da daraja to annabi yusuf ne domin shi annabi ne dan annabi ne jikan annabi ne tattaba kullun bada ɗayan Allah ga yi akwai daraja da take wannan babu suka ce duk dai ba wannan muke tambaya sai ce fa amma adin al-arabi tas'aluni khiyaruhum fil jahiliyyah khiyaruhum fil islam idha fasalu yace o to kuna maganar ma'aunan larabawa a ce kabila kaza ta fi kaza ya ce to duk wanda ya fi daraja a jahiliya in ya musulunta zai taho da darajarsa saboda ka musulunci ba kushe wa mutane girma yake إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين me yasa ya mai da ra'aitu har sau ya fanko mata karrara ru'iya allati ra'aha limaza لأنه رآها مرتين رأى الكواكب الأحد عشر والشمس والقمر على هيئتها ثم رأيها رآها قد خرت كلها ساجدة إعظاما وتجليلا له da farko ya ga ya ga rana da wata da saurari a yadda suke sama sannan sai ya sake ganin su sun shurma ya sai masa sujuda gani nawa yake nan shi yasa yake ra'aitu ahada ashara kawkaban والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين saboda su duki ne ga to wannan mafarki kai tsaye annabin Allah Yaqub alaihi salatu wassalam dan annabin Allah Ishaq alaihi salatu wassalam jikan bada ɗayan Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam take gane fassarar ta cewa shi ne rana ɗin domin shi ne babban ma'aikin Allah a wannan zamani matarsa ita ce wata saboda matar ba annabi ce tana cikin ahalul bai haskinta ya cancanci a kwatanta shi da hasken wata taurarin su kuma su ne ƴan uwan annabi Yusuf goma sha ɗaya saboda su kuma ƴaƴan annabin Allah ne don haka su ma suka cancanta a ba su fassara a mafarki da matsayin taurari yace to idan da ni da uwar yaron nan da ƴan uwansa goma sha ɗaya za mu yi wasu sujuda to ya nuna kenan ɗaukaka ta tabbata a gare shi Allah zai bashi wani girma wanda mu dinnan babu ne to in ko haka ne kamar yadda annabi Allah ke ta ista'inu ala qada'i al-hawa'idi bi kitmaniha fa inna kulli dhi ni'matin mahsud idan kuna son biyan bukata ku yi an ku dinka koye ta domin duk wanda aka wa baiwa sai wani yayi kyacin to idan ya faɗa ma ƴan uwansa wannan labari za su gane fasarar ko ba za su gane ba ai sun san su goma sha ɗaya ne don haka za su gane تراك ذا في حسد سيكي تومي قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك يكي يا كيدانا كذا كبار وانا لا باري فيكيدوا لك كيدا إن كفتا مصر تايو سقول لا مك شري سشريا مك ماكرش إن الشيطان للإنسان عدو مبين باب شكا شيطان ما يبينن نير أداوة نير الأدب معناه إذا كي مصر idan ka ba su labarin wannan mafarkin naka to shedan zai zuga wutar adawa tsakaninka da su ya za a yi wannan ɗan yaro da ko shekara bakwai bai kai ba mu ji girman mu nan ga mu ƴaƴan annabin Allah a ce wai zai ɗaukaka fiye da mu har ya zanga mu da uwayenmu za mu masa sujuda zai kai wani matsayi da za mu girma wasu yake shedan zai shiga cikin su ya zuga ya maka hasada la taqsus ru'yaka ما الفرق بين الرؤيا والرؤيا الرؤيا بالقصر بالالف الف القصر والرؤية بتاء التأنيث ما الفرق بينهما menene bambancin ru'ya in ka sa mata alif da ru'yatu me bambancin su ar-ru'ya mafarki ganin abu a cikin bacci ko الرؤية فا gani ido kuruku a gani dai wannan na kasa ido kaka gani kaga da Allah ta'ala ce wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka illa fitnatan lin-nas wa shajaratul mal'unati fil Qur'an yana nuni ne zuwa ga mafarkin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi to kinan la su ya kada ka bada labarin abin da ka gani amma gani ne mafarki wannan yana nuna hikimomin larabci na ga abu kaza a cikin mafarki na ga abu kaza a farke duka gani ne amma kowanne yana da nasa uslubi da ake faɗarsa a cikin alƙur'ani kenan cewar da Allah ta'ala ya lata susuru uyaka yana nufin ma ra'aitahu fi manamika a cikin isra'i da mi'raji Allah ya yi magana wa yakubu ne a cikin isra'i da mi'raji Allah ya magana ruwa ko bai ba yace li nuriyahu min ayatina amma anan ru'ya ce ko ru'ya سبحان الذي أسرى بأبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه رؤيا كيكو رؤيا رؤيا كيكو كما تنا كما دا رؤيا saboda a dare guda aka yi ta aka dawo kamar yadda mafarki cikin dare guda ake sa kare ba ba haka ba to abin da ya faru ga manzon Allah a lokacin Isra'i da Mi'raji abu ne ga adatan bai faruwa a fili a tashi daga Makka zuwa Baitul Maqdis daga Baitul Maqdis zuwa sama ta daya sannan ta biyu ta uku har zuwa ta bakwai sannan a wuce inda Sidratul Muntaha sannan a zarce zuwa wurin al'arshi a gana da Ubangiji a yi magana da shi, ta wannan ba abu ne da adata yake faruwa ba, shi yasa ya kama da rubiya. Shi yasa Allah ta'ala ce ma ka zabal fu'adu ma ra'a, ko yake wala qad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Wa kadhalika yantabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith. Allah ya ce kamar haka ne Ubangijin ka yake zaɓar ka. ويعلمك من تأويل الأحاديث كما يكي كرن تدكي لغا فسر أحاديث ليه أحاديث أنا تأويل الأحاديث ليه كي نفي وثم لم يستنشي الرؤى الرؤى والأحلام ما يرى في المنام لأن الرؤيا حديث إما حديث نفس أو حديث ملك أو حديث شيطان in ka kwanta kai mafarki ko dai batun zuci ne kake wataƙila daga cikin ka ne wani ne ya ce yana son yin mafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya je wurin malami sai a bashi lakani yana so a bashi abin da iya karanta zai mafarkin manzo Allah sai ai ba matsala yace ka je ka dafa wake in ya dafu amma sai da daddare bayan isha'i sai ka ɗebo wanda za ka iya ci ka karanta kulhu Allahu bakwai ka tofa ciki sannan ka ciki da zafin sa karka sha ruwa ka kwanta yace da safi ka zo kai min bayani da zafi zai ce gafar ta malam wallahi da kwanta amma mafarkin bula bai kawai ne sai yace dan ne baki shirwa kake ji shi addabi inda da kun manzo Allah ka kwanta da kai mafarkin sa ka kwanta kana son ruwa shi yasa sai kai mafarkin ruwa sai ka ga lokaci mafarki menene hadisu nafsin ne batun zuci ne wani lokaci kuma hadisu malakin ne mala'ika ne zai zo ya sanar da kai wani abu wata rana ina madina ne mafarkin haƙora na sun zuri gaba ɗaya lokacin babu wannan waya ta jiya sai wannan mata tuka tuka tana da wahala na kashe awaddi ina sa su lalla domin in waya gida in ji ko wani abu ne ya faru ban sani ban samu ba ban samu labari ba sai bayan kwana ashirin da bakwai aka gano ta babbar rasuwa a gidanmu ko da na lisafta a ran da dai wannan mafarkin rannan ta faru dama malamai sun ce in kai mafarkin haƙoran ka sun zube mutuwa ce su ka wannan hadisu malaki ne isko ne aka aka sanar da ni wannan ina cikin bacci ko ba a yi wannan ana yi to wani lokaci kuma hadisu shaikon labarin shaidanu ne ka yi mafarkin ta gamu da wani zaki kun yi kaukawa da shi ya labta ka kaye ya take ka irin wannan mafarkan na shaidan ne shi yasa ake kiran su al-ahadi ta'wilul ahadith amma su malamai suka ce a'a anan ba ahadith na mafarkai ake ne da ta'wilul ahadith yani ta'wila ma'ani kalamillahi wa sunan anbiya'i wanda Allah ta'ala ce fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun Allah nazzala ahsana alhadith ahadith kenan suna nufin me suna nufin maganganun Allah da hikimomin annabawa ala kulli halin duka duk suna iya ɗauka kamar yadda allama muhammad al-amin shinkiti allah masa rahama ya faɗi cikin tafsirinsa wa kazalika yastabika rabbuk kamar haka ne yusuf ubangijin kai ke zaɓarka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith ya sanar da kai fassarar mafarkai ya sanar da kai ilimin maganar allah wa yutimmu ni'matahu alayk kuma allah yana so ya cika ni'imar da yayi akan ka wa ala ali yaqub kuma ya cika ni'imar da yayi akan iyalan gidan yaqub kama a san ma ala abawaita min qablu kama yadda ya cika ni'imar nan ga kakanninka gabanin haka Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim hakika ubangijin ka bai cikakken sani ne bai cikakken gwaninta ba ambaci kaka ba cikin Qur'ani ubanni ake ambata uba na daya da na biyu da na goma da na talatin duk uba ne ke sa Allah ta'ala ce millata abikum Ibrahim millata aba'i Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaq wa Yaqub saboda haka kaka matsayin uba yake shi ya sama idan mutum ya mutu bai bar uba ba kakansa zai gane shi idan bai bar uwa ba kakarsa za ta gane shi saboda tana karɓar sunan uwa duk da yake uwa ce ta nesa babu uwa ta kusa da ta kare shi ma wancan kaka yana karɓar sunan uba tunda uba ne na nesa kuma babu wani uba na kusa da ya kare shi haka kakan uba da kakan kaka da kakan kakan uba inda zai sanar da tattaɓa kunnen jikansa shi ma zai iya gado ana samu haka ko ba a samu to idan an samu yana gado na'am sai Allah ya ce لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين نعم إذ قالوا ليوسف وأخوه وحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين نعم وإن labari daga nan ya soma laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin Allah ce hakika akwai alamomi, akwai ayoyi, akwai ababen lura, akwai hikimomi, akwai fa'idodi, tattare da labarin Yusufa da ‘yan'uwansa. Haka daga nan ne za a fara ba da labarin ce. Yusufa wa ikhwati aya. Hakika akwai ayoyi, ababen lura ga labarin Yusufa da ‘yan'uwansa lissa'ili ga waɗanda suke bukata. Waɗanda suke tambaya da baki ko suke tambaya da zuci suna so sanin labarin. ba irin wanda shi ya kau da kai bai bukatar sani duk wanda yake bukatar ya ji labari idan ya ji labari annabi yusuf zai ɗauki darasi wannan yan uwan nasa malamai sun faɗi sunayen su a tafsiri ban cika son in ɗauko ababen da aka sa aka kammala kissan alƙur'ani da su ba saboda Allah da kansa yace ahsanul qasas mafi kyan labari in ka ɗebo wani abu ka ƙara rage masa kyawun iyakar kyau yadda Allah ya bada to mafi yawa abin da ake karawa kisoshin alkurani wanda ake ɗaukowa ne daga tarihin da ke cikin bible old testament da new testament to wannan bible ko mun sani ta riga an tattanza shi babban dalilin da zai nuna mana tattanza shi shine miyagun abubuwa gurɓatattun maganganu da ke ciki musamman maganar zinace zinace da sauransu ga mutanen kirki bayan Allah da annabawan Allah shi ke nuna ke an canza su kamar da ka faɗin sunaye bai cika zama illa ko matsala amma dai ababen da ake kawo a cikin tafsirai musamman wanda su sawi suke kawowa to mu mu cika mai da hankali gare su ba saboda gurɓata kyawun labarin suke yi ba tabbatar da shi ba abin da yasa zan kawo sunayen su anan saboda wasu sunayen suna da alaƙa da su maganganu da zamu yi a ciki malamai sun ce yan uwansa goma sha ɗaya ne babban su shine ra'awi ko da sai mai bi masa sham'un sai lawi sai yahuza wannan uwar gida lai'a ita ta haife su sannan akwai danu akwai naftali sannan akwai jad akwai ashir su kuyanga mai suna balha ita ta haife su sannan akwai yassakir akwai zabulun duk ɗakin su guda da waɗancan na farko sannan akwai yusuf da binyamin su kuma rahil ta haife su malaman tafsiri da ya ce suke rahil ta mutu wurin haifuwar binyamin sai aka aurar da kanwarta zuwa ga annabi yaku amma alkur'ani yana ta magana uwaye uwaye to in babu wata tsayayya hujja daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu ta ba ita bace babu ta ta mutu dan babu dalili saboda haka a cikin karatun mu za ku ji ina ambata sunan ta rahil ita din ce babu da wani dalili na cewa ta mutu Allah ta'ala ce iz qalu la yusuf wa akuhu ahabbu ila abina minna manzo Allah ka bada labari kai masa ta'in lokacin da 'yan uwayensu ba suka taru suna tira suka ce yusufun nan ya fi soyuwa zuwa ga babanmu da shi da ɗan uwansa wato ita amarya da ɗaya ‘ya'yanta ‘yan gaban goshi ne rahil ita ta haifi yusuf sannan ta haifi binyamin kafin su akwai ‘ya'ya goma ita ta zo da cikin dozin ɗaya sai ya zama to bisa ƙaddara allah mahaifin nan nasu ga tsufa ya kama ya fi kansu kuma amma da man karami an fi so su har sai ya girma kamar yadda wata mata da aka ce ya yi cewa kika fi so ta ce karami har sai ya girma wanda baya nan har sai ya dawo wanda baya da lafiya har sai ya warke kuma gaskiya ne so da ka duk yadda ake son kai mun samu karami son zai suka kata zuwa gare shi duk yadda ake son ka inga mara lafiya sai ka kata zuwa gare shi haka wanda baya nan zaka ga an fi dadin sa an fi gegen sa an fi wato ainihin shauki zuwa gare shi haka wanda yake mai rauni misali idan mace tana da ƴaƴa biyu guda mawadaci guda talaka za ka ci duk abin da mawadacin nan zai kawo mata shi ba take tana ba talaka ta fi son talakan saboda me saboda tausayinsa da take to suka taru duk da wannan labarin ba a ba su shi ba na cewa Allah zai ɗaukaka shi ga abin da ya mafarki sai suka fara tunanin ai babanmu ya fi son shi da ɗan uwansa wa nahnu usba ga mu da yawa amma a ce duk yawan nan namu su aka fi so inna abana la fi dalalin mubin babu shakka baban mu yana cikin bata wanda an bayyana ne dalal ana fassara shi da bata amma ya zo da fuska uku a cikin alqur'ani ku saurari yadda ya zo cikin qur'ani sai ku fassara mini me suke nufi da za ku kyauta ta musu zato ko za ku muna na musu akwai az-zahabu an tariq al-haqqi in an ce wani ya bata dalla fulan ya bar gaskiya ya taɓe ya kama mugunyar hanya وإن الله تعالى ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين لكم ديك ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أتكلم فاتحة ما نبكي سوى غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأنا أتى بكي وين نسكبر هي وأنا إتكي فسرت فسرت بيوسف تأتى إتكي الهلاك والغيبة mutum ya halaka ya zan ba a ganinsa ya ɓace ɓace ba a san inda yake ba suna cewa kuma Allah yana cewa qalu a idza dalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid idan muka bace a cikin kasa wani bata ake nufi an biyar wa dalla anhum ma kanu yaftarun abinda suke kage suna cewa ga iyayen gidi duk sai su bace musu bansu a ce bata yana iya zuwa da ma'anar bare hanyar gaskiya yana iya zuwa da ma'anar fakuwa ka bace a daina jininka to akwai ma'ana ta uku ita ce azzahabu an ilmi haqiqatil amri ka kasa gane gaskiyar lamar ga yadda abu ka fahimce shi ba ka sai a ce ka bace wai da Allah sai wa jadaka dallan fa hada balarabi yana cewa tazunnu salma annani abghi biha badalan أراها في الضلال تهيم وتظن سلمى annani abghi biha badalan wai salma tsammanin take ina son wata ba ita ba أراها في الضلال تهين تابت أت تابت بريء wai na ta kasa gane gaskiyar lamari ni in ba ita ba duniya kowa bana to yanzu kun ji ma'anan dalal guda uku da suka ce inna abana la fi dalal mubin wanda suke nufi kai amma dai Allah ya muku albarka kun kyauta ta musu da kyau wata ne gane gaskiyar lamari kowa ka bai kamata a ce shi su yake so sabanin mu ba ya kamata a ce mu duka yake kaga in muka ce sun ce baban sai na cikin bata ya bar gaskiya ai kuwa da sun yi babban barna domin baban su annabin Allah ne hashahu an yadhil uqtulu yusuf sauka dan sai shi ya fara zuga ya fara saka muku yadda za su kulla makirci daman an ce wanda ya fi kowa rauni shi ke kulla makirci shi yasa makircin mata ya ya fi na maza ƙarfi inna kai da kunna azim mai rauni shi ke kulla makirci sai ƙarfi baya makirci saboda a fili yake sai shi ɗaya gula masa uktulu uktulu yusuf ku kashe Yusuf in kun kashe shi kenan magana ta ƙare a wutsura hohu arzan ko kuma dai ku ɓadda shi cikin ƙasa ku jefa shi wani gari inda bai babansa bai sake ganin sa duk a huta kaga mutumin kirki ko ya niyyar mugun abu nan take zuciyar za ta ce a ka sauta dai saɓanin mugu saɓanin kafiri saɓanin arni وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك سو كسان شيء ما نكحي شو اللي يبقى وما كما سو دوري سو كفارة شيء sannan suka ce kai mu ba dai kore shi ya fi daure suka ce kai mu dai kace shi duk a hujja kaga shi ko mutumin kirki kisa ya fara magana mutane kirki kisa suka fara magana suka dawo ne suka ce a wutsu rahu ko dai ma dai a dai kore shi bar kasa yakhlu lakum wajhabikum sai zan baban ku kuɗe yake gani sai ya daina tunanin sa duk a wuta annon ke gani cewa idan baya ganin ɗan nan to sannan ne zai ci bikinsa sannan ne zai ci bukatarsa sannan ne zai ci beginsa sannan zai ci sonsa da ƙaunarsa za ka in kuka ɓatar da shi kun ma ƙara masa ƙima a irin bakansa amma ba su gane ba to ka ji sharrin shi ɗin sai suka ce wa takunu min ba'dihi qauman salihin bayan kun yi wannan barna sai ku dawo ku tuba ku zama mutanen kirki Allah ya yafe muku kuma shi kenan baban ku sai rinka ganin ku da kwarai sai a zauna lafiya kaga wai shi dan duk baka yi laifin ba zai ce ka je kai ka dawo ka tuba kaga wannan tuban ba tuban gaskiya ne inda tuban gaskiya ne da tun farko kada kai laifin mu qala qailun minhum la taqtulu anan ne sai mai faɗa daga cikin su ya faɗa wasu malamai ke cewa rubil ya faɗa ya ce min la taqtulu yusuf kai karku kashe yusuf yanzu dai an sassauto zuciyar ta da ta dan rage karbi wa alquhu fi ghayabati aljubbi amma dabara ita ce ku kada shi cikin duhun rijiya yaltaqitu ba'd as-sayyara wasu matafiya in sun zo sai su dauke shi su tafi da shi in kuntum fa'ilin in dai har dole ne sai kun yi wani abu to ga abin da ya dace ku je ku kaɗa shi rijiya ku tafiya idan matafiya suka zo suka tsinto shi shi kenan sai ya zamo ɗan rakiya ya zamo bawa tafi da shi can duk inda suka tasan ma don karku je sai da shi a duba a lura a ce ai yana da kama da ku ɗan uwan ku dan me za ku sai da ɗan uwan to sai suka ce sai Allah ya ce ni قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون lokacin da suka yanke shawara alu ya abana sai suka zo suna lallashin baban wanda ya nuna kenan an tattauna an cimma matsaya don haka kalu ya abana sai wani cikin sai zai ce haba babanmu kaganan sai aka ce kalu ai ba dukkan su su goma sha ɗaya za su taru su yi wannan magana ko akalla su goma don babu binyamin cikin wannan tattaunawa su goma ba duk da harshe guda za su zo su yi magana ba guda ɗaya zai magana a madadin su ko ba haka ba ashe idan mai magana da yawun jama'a ya magana ana iya jama'a sun yi magana wannan shi za ce gwamnatin Najeriya ta ce kaza idan shugaban Najeriya ya magana za ce jihar Sokoto ta dauki nauyin kaza idan gwamnatin Sokoto yake za mu dauki nauyin kaza to duk shugaba inda yake da yayi magana yana magana ne da yawun jama'a haka kungiya idan ta taru ta nada shugaba ta wakilta shi magana su magana da zai faɗa za a wakilta su za a jingira ta ne gare su gaba ɗaya قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف suka ce haba babanmu me yasa baka amince mana akan dan kanin nan namu Yusuf wa inna lahu lanasihu mu dinnan wallahi masu nasiha ne kaga sharrin shaytan su san ƙarya suke makirci ne suke kulla kuma suka hada da rantsuwa suka ce wallahi mu masu jin kayinsa ne masu tausayi da shi me yasa ba za ka ba za ka amince mana shi ba zaka arsilhu ma'ana gadan gobe ka bari mu tafi tare da shi yarda wa yal'ab yayi ciwo yayiwa yaro ne karami da zama ku cikin gida baya yi masa ka bari ya fice sha iskan waje mana wa inna lahu lahafiz kuma wallahi mu masu tsare shi kaga ran kuwa nawa kenan an kuwa biyu kala inni la yahzununi an tazabu dattijo yake wallahi ni dinnan ina bakin ciki ina damuwa ku tafi da shi ni dai na fitin yana guri na ba na so in waiga ban gan shi ba وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون كما إنا جم أورن إن كنت في شيء كورا تسني شكونا تنهم كلمك يا دوكم كسنيبا أشي يا باسو أبن دراس فتا ما بني يا لك أن تابك هجال وباك يزا كتا إذن كان جايي يا أبوك خصوما كرك لك أن تابش هجا كبر الشيء لا نكو هجا لكذا da bai faɗi wannan magana ba da sai sun daɗe suna tunanin to yanzu mun halaka shi ne za mu gaya masa sun ka ce ah amma huta dama a kera tsammanin kura ta cinye shi to in mun halaka shi kura ce ta cinye shi قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون سكت إذا هر إيا والنام كورا فوتر كيسي يتنيشي ونحن عصبة قام جماعة مو قومة ومو قومة شحيا إنا إذا لخاسرون هكيك من ينهى من تاكي ya za ya ce duk yawan nan ba za mu iya kula da ɗan uwanmu ba har kura ta ce shi muna ji muna ji to anan akwai al'ijazu da al'asi Allah ya share wa kansa fa qabila kalamahu wa sallamahu yusuf fa zahabu bihi falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati sai ka wannan magana sai hannunta musu kanin su su tafi da shi suka tafi da shi a lokacin da suka tafi da shi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jibbi suka hadu suka yi matsaya akan jefa shi cikin zurfin rijiya wannan ya nuna kenan an sake muhawara an tattauna har aka cimma ijma'i da aka fito da Yusuf to an sake tafka muhawara yanzu bai ya kamata su daga su dai abin ne ma ya riga ya sa ko ba haka ba mata injiniya ta haife school direba wa ajru an yaj'alu fi ghayrati dubi suka yi matsaya akan yanzu dai rijiya za a jefa shi Allah ce wa auhayna ilayhi la tunabbi annahum bi amrihim hadha yana can cikin rijiya muka yi masa wahayi muka ba shi labarin sa wannan abin da suka yi maka zaka ba su labarin sa wa hum la yash'urun mun yi masa wahayi a lokacin da su ba su mun yi ba shine wa hum la yash'urun بإيهائنا إليه وثم لك وهم لا يشعرون بأنك أنت يوسف ذاك باطل لاباري ولا شر da suka yi maka a lokacin da kake ba su labari kana wani matsayi da basu ma gane ka ba Allah ya tabbatar da wannan ko bai tabbatar da shi ba Allah ya tabbatar da shi yasa Allah yake walamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi akhi fa arafahum wa hum lahu munkirun da suka shiga wurin Yusuf shi ya gane su amma su gane shi saboda ka da tafiya sai tafiya qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi iz antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi qad manna Allah alayhi innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin nan gaba zaka ba su labarin su sani falamma zahabu bihi lokacin da suka tafi da shi wa ajma'u lamma tana buƙatar khabari tana buƙatar jawabi a lokacin da suka tafi da shi me ya faru malaman nahau suna da ra'ayi biyu dangane da wannan aya wasu malamai sun ce jawabu lamma mahzuf falamma zahabu bihi lokacin da suka tafi da shi me aka yi ba faɗi abin da aka yi ba taqdiruhu fa'alu bihi ma fa'alu min al'adha lokacin da suka samu sa'a suka tafi da shi sai suka yi masa abin da suka ga dama na cuta magana ta suka kuma tafi ba ko kuma mu ce falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubbi azumat fitnatuhu fitinan su ta girma da suka fita da shi matsayin da suka yi ita ce su kada shi cikin rijiya ko kuma yi wani sauni takdiri ba wannan ba فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يسألوا في غيابة الجب جعلوه فيها kaga lamma ta samu jawabin sai gaske wannan shine ra'ayin basarawa daga cikin malaman nahawu su suna ganin lamma anan ba ta da jawabi an goge shi saboda hankalin kai da ya kawo maka shi amma malaman kufa suna ganin a'a jawabin lamma yana nan cikin wannan aya ya ka ce to ku fito da shi mu sai suka ce فلما ذهبوا به وأجمعوا والنشيل جواب لما دائما أولم كوفا دا لما دا حتى دا إذا دسنا بقات الجواب كما أولم سؤالين جوابي أنا إكار واو لما أتيتك ووجدتك لما أتيتك ووجدتك لو كنت نزونا فعليك سيسكار واو واو إن أنا كرنتا زائدة وكما القرآن أنا في متسلة إمام القطب يا هنيم لما شيء زائد في القرآن يا شباب عندنا كان في القرآن كومينا لما أنا دواك سيري مسلمين سيري متسلة تلك فكرا فلما ذهبوا به أجمعوا أن يسألوه ده حق واو أنا سلا شيء لا معنى لا ليس أطير ولا في القرآن الله تعالى فلما أسلم وتله للجبين حتى إذا ما سنة إسلام ولا حتى إذا جاءوها أولا أو تتاك سيمين فتحت أبوابها أما أولا يجب أن حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فكت واو إن انسلاك دم على نفسه تيري ضد هيك لو كنا مكذوا أن تفسير الكرة الزمر من بمبر كيبك وأن آية تسكو كده من دم مرادي دي أنان شيني مطامد جواب لما فلما ذهبوا به وأجمعوا ينا إذا ما فيني جواب لما كما وأوحينا شما إلى إيه زمان جواب اللمة فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يسألوا في غيابة الجب أوحينا إليه لتنبي أنهم da suka yi haka mu ko sai muka yi masa wahayi cewa za ka ba su labarin abin da suka aikata wa hum la yash'urun a lokacin ba za su ma san cewa kai ne sai Allah ya ce ne
وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءوا أباهم عشاء sai suka zo baban su cikin duhun dare sun saba zuwa da la'asar lif ido na ganin ido amma yau tun da sun yi mugun abu sai suka yi jinkiri su bari sai dare da hujjar cewa yau akwai akwai labari maras kyau yabkun suka zo suna kuka kun ga wannan kukan gaskiya ne ko na munafurci ne wannan ya nuna kenan ba kowanne mai kuka ne yake abin da ke cikin zuciyarsa gaskiya ne akwai wanda maras gaskiya ne amma yana kuka malamai suka ce shi yasa ba a son alkali ya zan an sa dolo wanda bai da basira ka gane a lokacin da kake kuka in aka kalli kwayoyin idonka ana iya gane kusan gaskiya da kukan ƙarya sannan inda za a sa hannu a taɓa kukan gaskiya hawayen kukan gaskiya na mutu da hawayen kukan munafurci wanne ne mai sanyi wanne ne mai zafi a cikin na gaskiya zafi ne amma na ƙarya mai sanyi ne saboda damun munafurci zuciyar ba ta tafasa ba dai ta gasa ruwan hawaye to amma ga su suna kuka an ce wata mace an mata alƙali sai wata ta zo ta kawo ƙarar mijinta wallahi tallahi yau shekara ta goma sha bakwai tare da shi da ɗaya da nake tare da shi bai taɓa sai mu uwa ta goro ko na fili biyar ba ni ɗin nan da kika gani ta fara zubawa ta zuba ta zuba tana zuba hankali sai alƙalayya ta fara hawaye kafin a zuba ta fara cike ka saboda tausayin wannan ba kawai ka kaga ta yi wilin ce sun ba a saurari mijin ba amma kaga in mai dabara inda namiji ne misali ko mai dabara ai da ita zai nan take jefa mata wata tambaya sai ta rikice sai ta dawo da kanta ta karya ta kanta qalu ya abana suka ce ya baban mu inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusuf inda matahi mun je muna tsira mun je muna abinda muka saba yi muna jifa abin nan da kibau ko masu ko kuma muna tsira da kafafu وتركنا يوسف عند متاعنا سمك بر يوسف كان مو يسري من كايمو فأكله الذئب كورا لما كتير وسيتتينش وما أنت بمؤمن لنا ولا كنا صادق أما فبابا من سنب ذاك قد كتامو با كودا دا قسكين ليه لا ما شوى دا قسكين بلي كيف kaga wata shi ne ke kamar gaskiya ko cikin ruwa ya yi jiki ga shi ga ACM yana bugunsa amma gumi yake saboda bai da gaskiya don haka daga maganar suna kana gane ba da gaske ne to ina hujjar wa ja'u ala qamisihi bi damin sir riga ita ce babban akto a cikin wannan tarihi na annabi Yusuf alaihi salatu za bai taje riga wa ja'u ala qamisihi bi damin sir wa shahida shahidun min aliha in kana qamisuhu qudda min dubur min qubul fa sadaqatuhu min al-kadhib wa in kana qamisuhu qudda min dubur فقد فقد فقد فكذبته من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم اذهبوا بقميصي هذا ولما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قميص رجاء أنا ده تحسير مياك في وانا سارير ميكي كرانتا عند أكفارا مكان التشيني وجاءوا على قميصي sai suka zo da rigar annabi Yusuf bidamin kazi da jini na ƙarya suka samu ɗan akuya suka yanka suka yayyafa jini suka ce to shi kenan muka zo baba ga ma jini da rigar ta amma da yake mara gaskiya ta ce Allah ya kunyata shi sai sai sai annabi Yaqub ya ce to kura ta zare rigar ba ta ci komai a rigar ba sannan ta cinye shi sai ga su tsoro tsoro me amsa Allah da wanda ya baban mun san ba gaskata mu da kai qala bal sawwalat lakum anfusukum amra yace ƙarya ne rayuwar ku ne ta gwada muku wani mugu fa sabrun jamil sanya hakuri hakuri mai kyau ma huwa sabrun jamil ya ake hakuri mai kyau akwai hakuri mara kyau ne eh tun da yake zai hakuri mai kyau babu shakka akwai hakuri mara kyau malamai suka ce hakuri mai kyau shine asabrul jamil هو الصبر السالب من التسخط والتشكي إلى الخلق شيني كي حقوري باتاردة كاي إزجلي با باتاردة كاي ممونا مغانا با باتاردة كاي كارا غولين الله با شيسا تلقبا زام تسلسي كالله تبتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحضني إلى غيث مبارك ونكبا ƙara ta wurin Allah nake shine fa saboda ne ban ƙara ce maka komai kan magana yau na yi haƙuri haƙuri mai kyau wallahu musta'anu ala ma hasitun Allah shine abin neman taimako bisa ga wannan abin da kuke fitawa na ƙarya cewa kura ta ce mini da alhali ni na san wallahi kura ba ta ce shi ba saboda dalili biyu dalili na farko na ga rigar ta lafiya lumai baiwa kura ta zare maka riga ta lafiya in za ta ci shi za ta ci hadda wani sashen rigar ne ku zo da ita duk an ci mai ta Allah lafiya na biyu ina sane da wani abin da ku ba ku sani ɗana Yusuf ya yi mafarki kuma mafarkin nan gaskiya ne cewa Allah zai ɗaukaka shi akan muni da ku kuma lalle sai ya kai wannan matsayin kura ba za ka cinye shi ba to amma mu je zuwa tunda mahaukaci ya hau kura babu mai tsayawa wa za a tsayara
وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأبنا دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة Allah ya ce ana haka bayan sun jefa cikin rijiya sun koma gida sun faɗi saƙon ƙarya ga mahaifinsu waje a sayaratu sai wasu matafiya suka zo wani ayari na 'yan kasuwa masu wucewa masu fatauci suka biyo fa arsalu waridahum sai suka aiki wanda yake ɗebo masu ruwa wanda yake galibi ana ɗauko hayar sani daga gida kafin a yi shi aikin sa shi da in an je ya zagaya ya nemo rijiya ya ɗebo ruwa ya zo ya zuba masu ya zuba ma dabbobin su su sha aikin sa kenan kuma a biya shi sai ka kira wari malamai a da idan guzuri ya yanke suna ta zuwa karatu sai su jirginar da kansu a matsayin wari imamu ahmad ya yi haka ba sau ɗaya ya yi haka domin ya je wurin abdurazak ibnu hammam san'ani a garin yaman domin ya ɗauki karatu amma ba ya da kuɗi kuna jin sunansa duk ya gama duniya amma talaka ne ba kuɗi ne suka ɗauka shi imani ne ya ɗauka shi da ilimin da Allah ya bashi sai ya je gashi yana zuba masa ruwa su yi wanki ya zuba masa ruwa su dafa abinci ya ɗebo ruwa ga rijiya shi dai muradin sa a dafa abinci a bashi har ya kai garin da zai ɗauki karatu a dawo da shi ba adla dalwa wannan wari sai ya jefa wasakinsa ya zura gugarsa قال يا بشرى هذا غلام أقول الإيذاز بالحس أنا فتعلق يوسف بالدلو فلما رآه قال يا بشرى هذا غلام da ya zura wasakinsa sai Yusuf ya ga an zura wasaki na ɗewa ruwa sai ya kama ya rike sai aka jawo shi da ya gansa ala ya bushra sai ce ka yau albishiri na hada gulam na tsinci yaro yanzu shi ya same shi bagas ya samu yaro a banza yaron nan zai ce masa a'a ga gidanmu a mayar da ni bai isa ba sai riga ya zama ba wa asarruhu bi ba suka ɓoye shi a matsayin wato ainihin haja haja ta kasuwa yau ya zama yusuf annabin allah ne yana tafsiri da kai da allah ya masa wahayi amma kuma gashi nan ya zama kaya abin saida wallahu alimun bima ya'malun allah yana sane da abin da suke aikatawa wa sharawhu bi thamanin baksin suka sayar da shi da 'yan kuɗi wulaƙantattu 'yan kuɗi 'yan kaɗan da rahim ma'duda Allah ce wasu 'yan dirhamai 'yan kwababba 'yan sulalla 'yan ƙalilan wasu malaman tafsirin suka ce dirhami ashirin ko suka ce dirhami ashirin da biyu suka ce dirhami arba'in muka ce ba ruwanmu Allah da ya ce da rahima ma'duda 'yan kuɗi ke zabbu bai faɗa mana adadin ba kuma adadin bai dame mu ba bai sha mana kai wa kanu fihi min az-zahidin sun kasance wato wanda ba su da kwaɗayin tsada a cikin su saboda me saboda a banza suka same shi kuma suna jin tsoro in ba su sayar da shi ba wani ya gamu da su ga hanya ya ce ku bani yaro na ne za ka suka sayar da shi a arhadin su huta وقال الذي اشتراه من مصر وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكلمي مثواه أكلمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه sai wanda ya saye shi daga garin masar sai ce matarsa akarmi masuwa ki darajanta masaukinsa ki kula min da shi yadda ya kamata malaman tarihi suna cewa sunansa ce kafir ko kuma akufir ibn rauhib shi minista ne mai kula da harkar yan sanda wasu kuma suka ce a'a shi ne ministan tattalin arziki ne kula da wato taskokin abinci na ƙasa baki ɗaya shi kuma sarkin suka sunansa Rayyan ibn al-Walid matarsa shi wannan tsir sunansa Zulaikha wasu na ce masa Ra'il bintu Ra'il duk da irin sunayensu ne na wancan lokaci wato Azizu Misr wanda ya saye shi minista da ya saye shi sai ya zo da shi wurin matarsa ya ce wannan ki ba shi kula sosai ki aje shi matsayi mai kyau ibn Mas'ud radiyallahu anhu yake duk duniya wanda suka fi kowa hangin nesa mutum uku ne azizu misir lokacin da yake mata askrini masuwa a sa'an yanfa'ana aw la takhidahu walad yace da boyar Allah nan wanda take ya abati ta'jirhu inna khayra man ista'jarta al-qawiy al-amin sai ga ta aure annabi Allah yace da Abubakar Siddiq lokacin da yake ku nada Umar bayan mutuwa domin al'umma ta miƙe ta ci nasara ta samu galaba akan makiya wannan su suka fi kowa hangin nesa hangin nesa ne yace ki kula mana da shi a sa an yanfa'ana yana yiwa ya amfane mu ya mana irin amfanin da bayi suke yi ya rinka mana irin aikace aikacin gida abinda malaman tarihi suka ce a lokacin hannun ta musu aka yi makullan ko ina da ko ina sai zama kamar shine jagoran gidan komai yana hannunsa fuskokin abinci suna hannunsa dabbobi wanda ake kiwo suna hannunsa dokin mai gida da yake fita sukuwa da shi ko zuwa rangadi ko da sauransu suna hannunsa masu wanke-wanke a gidan hannunsa suke shi ke biyan ma'aikata albashi ya zama wato ya samu matsayi mai kyau a cikin gidan ya ce auna ta shiga huwalan ko kuma ma yana yiwa mai tabanninsa kuma yadda shi ɗan mutum da ba mu taɓa haihuwa Allah ce wa kazalika makkanna li yusuf bil ardi kamar haka ne muka sawwake ma yusuf yadda zai samu madogara a cikin ƙasa ولنعلمه من تأويل الأحاديث duk wannan yawon da muka sa shi aka kore shi aka jefa shi rijiya aka sai da shi a matsayin bawa aka rinka kai shi nan da kan abin da muke so mu karantar da shi ta'awilul ahadi me ta'awilul ahadi eh mafarki kawai me yasa aka kira mafarkai ahadi da zuka zuka faɗi wannan har kun manta يو سبدا نعم نبيا لأنه إما حديث ملك أو حديث نفس أو حديث شيطان لا كده سؤال أحاديث فأما الأحاديث أو أن الآية سوء شيء نفي فهو فسرت فبأي حديث بعده يؤمنون كلام الله ولنعلمه من تأويل الأحلام وتأويل الرؤى وتأويل كلام الله وكلام الأنبياء والله غالب على أمره الله شيني من تفكير جاي قال أمر انت باع إيه ساقا ما أبند الله يتارى ولكن أكثر الناس لا يعلمون أما دا يوم مكاني بصصلي sai mu karanta wannan aya ta 22 mu kwana akan ta domin mu tashi a sabon labari ولما بلغ أشده ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما لوكتن da annabi Yusuf ya kai ma'isa wada ya balaga ya yi kwari balaga a shidda ya kai lokacin samartakarsa atainahu hukman wa ilma sai muka bashi annabta muka bashi ilmi hukman anan yana nufin annabta to ai da mun lokacin da yake arija an ce an yi masa wahayi ba lalle ne wahayi na annabta wahayi ne wanda yana iya zama kamar irin wahayin da Allah ya yi ma annahl wa auha rabbuka ila annahl ko kuma da Allah ya yi ma uwar annabi Musa alaihi salatu wassalam wa auhina ila ummi Musa a jefa maka abu a cikin ranka annabi sallallahu alaihi wasallam ana masa irin wannan wahayi من لك فإن جبريل نفخ في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب kenan a zuciyarsa aka yi masa wahayi a lokacin da yake a rijiya amma a lokacin da ya balaga ya girma ya kai shekarun da za a yi masa wahayi sai Allah ya bashi annabta kuma ya bashi ilimi wato ya bashi basira ta sanin al'amuran rayuwa da kuma fassara mafarki Allah ya ce wa kazalika najzil muhsinin kamar haka ne muke saka ma masu kyautata wannan ya nuna annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya kai matsayin ihsani bayan muka sani addini mataki uku ne su ne waɗanda aka kawo su a hadisin jibril alaihi salam ma huwa islam ma huwa iman ma huwa ihsan al-islam babbar da'ira ce a yau duniya mutum biliyan biyu ne cikin wannan da'ira al-iman takurarar da'ira ce a cikin da'irar islam su ne mummunai masu imani na gaskiya tatacce da da kyakkyawa sun kai yawan waɗancan na farkon da sai makamul ihsan su kuma yan kalilin ne ko a cikin mummunai su ne suka kai wani matsayi da wata martaba ta ihsani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara cewa an dinnan an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak to annabi yusuf alaihi salatu wassalam mun samo daga ƙociyarsa da mafarkinsa da makirce yan uwansa zuwa fadawa rijiya zuwa bauta har gashi yanzu ya girma ya zama addabin Allah a nan za mu kwana gobe za mu ji irin fitina ta ƙarshe ko kuma mai bima ta ƙarshe wanda shi a cikinta bayan fitinar yan uwa ta fitinar rijiya ta fitinar bauta sai wannan fitina ta mata wanda ta same shi a ciki a lokacin da yake cikin samartaka Allah ka sa abin da muke karantawa ya zama mai amfani gare mu Allah ka rufa asirin mu ka samu gama da duniya lafiya mu cika da kalmar la ilaha illallah wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk